ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد يو كان وتا شاهو دغ وتا ربيع الأول shekara ta 1447 Hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 168 a cikin karatunmu na wannan littafi muktasar zadul ma'ad ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin hadisan nan mai tsawo hadisin a kisar ka'abu ibn malik da hilal ibn umayya da murara ibn rabia waɗanda ba su je yaƙin tabuka ba kuma ba a karɓi hanzarinsu ba aka ladabtar da su da ainihin wato doka mai tsanani ta hana a yi musu magana da kuma a yi musu mu'amala ta ce su sauke wannan mutular ta yi ƙasa idan za ku iya tunawa a baya annabi ya sa a daina musu magana kwana hamsin kwana nawa hamsin kwana arba'in sai aka daɗa kawo sabuwar doka cewa a gaya wa waɗannan mutane su rabu da matansu su ƙaurace wa matansu kabu ya je ya ce wa matarsa ta tafi gida waɗannan mutane guda biyu kuma ga abin da ya faru قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ بائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه يا من ذا الله wannan matar ɗaya daga cikinsu kenan mai suna hilal bin umayya ta zo gurin annabi da ta ji labarin dokar da aka kafa cewa a ƙaurace musu duk da su mata ne na aure na shari'a ta ce ya rasu mijina tsoho ne mai rauni baya iya komai ni ne nake masa hidima da ayyuka kana ƙin in zauna a gidansa masa hidima? wanda Allah ce a'a la walakin la ya karban naki ki zauna ki masa hidima ki masa abinci ɗebo masa ruwa amma kada ya kusance ki kusanta ta sunna qalat wallahi ma bihi harakatun ila shay'in wallahi bai da wata motsi ma akan komai dama mai rauni ne tsoho ne bai ya komai wa wallahi ma zala yabki منذ an kana min amrihi ma kana ila yawmi hada tace wallahi bai bushe ba ma kuka yake ta yi kuka yake ta yi tun da abin da ya faru ya faru har zuwa yau ɗin nan tsohon nan sai kuka yake ya shiga damuwa faƙala li ba'du ahli lawista azanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika faqad adina li imra'ati hilal bin umayyata an takhdumahu ka'abu yace sai wasu daga cikin iyalina suka ce da ni ka je ka nemi izini a wajen annabi sallallahu alaihi sallama dangane da matarka ka dawo da ita gida gidanka don ya yi izini wa matar hilal bin umayya matarsa da za ta yi masa hidima kai kuma matarka ta koma gidansu ya ce ƙultu wallahi la asta'azinu fi ha rasulullah sallallahu alaihi sallama ba zan taɓa zuwa in nemi izinin annabi akan matata ba wa ma yudrini ma yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sa'azantu biya na san me annabi zai faɗa in na je neman izinin sa akan matar ta kalin zai ƙara mu wani sabon hukunci mai tsanani wa ana rajulun shabun ni ko mutum ne matashi walabistu bidhalika ashara layalin hatta kamulat lana 50 layla min hini naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina yace sai da muka share kwana goma har sai da kwanaki hamsin suka cika tun lokacin da manzon Allah ya hana a yi mana magana falamma sallaitu salatul fajri sabha 50 subha 50 laila yayin da nayi sallah asubahi na dare na 50 din wa ana ala zahri baitin min buyutina ina kan wani gida daga cikin gidajenmu fa bainama ana jalisu ina zaune alal halin lati zakara Allah fiha azza wa jalla zakara Allah azza wa jalla akan halin da Allah ya bada labari akan mu wazaqat alaihimul ardu bima rahabat ƙasa ta mana kunci mun ji ba daɗi qaddaqat alayya nafsi raina ya mun kunci wazaqat alayya al-ardu bima rahabat ƙasa da abin da ke cikin ta gaba daya ta mun kunci na kasa gane a wace ƙasa ma nake rayuwa ana cikin wannan yanayi sami'tu sauta sarikhin awfa ala jabal sal'in bi a'la sautihi yaqulu sai naji sautin wani mai daga murya ya hau kan dutsen sala dutsen sal'a sunan dutse ne a yana cewa ya ka'abu bin malik abshir sai naji yana cewa ya ka'abu dan malik albishirinka yace fakarar su sajidan albishir din kawai naje yana faɗa a take na faɗi ne sujada wannan shine ake cewa sujudu shukuri duk lokacin da mutum wani abun alheri ya zo masa labarin alheri ya zo masa to ya kamata ya faɗi ya sujada ita ba dole sai an kalli gabar ba kuma ba dole sai da alwala ba kawai a kafa goshi a ƙasa a nuna wa Allah godiya yace kawai na faɗi tunda naji ana albishir ya ka abu sai na faɗi ina sujada wa alimtu an qad jaa farajun na san cewa lalle budi yazo wa ajina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi ta'ala alaina hina salla salatul fajr manzon Allah ya bada izini wato dangane da tuban mu da Allah ya karba bayan an yi sallah asubahi annabi ya ce jama'a muna shaida muku yau an cika kwana hamsin waɗannan mutane guda uku Allah ya yafe musu ya karɓi tubansu na ƙin zuwa yaƙin tabuka fa zahaban nasu yubashiruna na waɗannan mutane da aka hana su musu magana su ne suka taho suna ta musu albishir kuma kaga yanzu an ce an yafe musu sai suka zo suna muna muku albishir dama ashe umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi ya hana su yi musu magana wa zahaba qibala sahibayya mubashirun ta bangaren abokanai na guda biyu Hilal da kuma wato Rabi'a wannan wannan wake da suna Murara ibn Rabi'a shi ma wasu suka je wajensa ni ma wasu suka je wajena wa rakada rajulun ila ilayya yako ila ila farsin wa sa'a sa'in min aslama fa awfa ala aljabal fa kana sautu asra min alfaras wani ya hau doki ko ya hau doki zuwa gare ni rakiba rajulun ilayya wato bi faras kenan ya taho gurina wani mai tafiya yana sauri daga kabilar aslama ya hau kan dutsen a ya hau saman dutse sautinsa wato ya fi ya fi doki sauri yana ƙara yana faɗa yana albishir jama'a an karɓi tuban su ka abu falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni yayin da ya zo mini wanda na ji sautinsa yana min albishir ɗin nan gashi ya zo tsabar farin ciki na za'atu lahu saubayya sai na cire kayan da ke jikina guda biyu kawai na ce kai karɓi wannan ba da abin da zan baka duniya kawai karɓi faka sautuhu iyahuma bi bisharatihi na bashi waɗannan kaya nawa saboda albishir ɗin da ya mini Allah ya yafe mini daga nan malamai suke cewa idan kana cikin wani yanayi sai wani ya maka albishir akan wani abu to ya kamata ka masa isani duk wanda ya maka albishir akan wani abu to ya kamata ka masa kyautayi ko da baka da wani kuɗi ko baka da wani abu nemo wani abu ko hularka ne cire ka bashi ita ko agogon ka cire ka baka ce wani wallahi ba da abu da zan baka na gode da wannan abun alherin da kai min ina godiya Ka'abu ya ce, Wallahi, ma amliku gairahu ma yau ma'izin, wallahi a ranar ba da komai, ka san me ya faru? aran kaya ya nema ya ce a bashi aran kaya da zai saka ya karɓi aran nasa na jikinsa ya cire ya dauka ya bayar ya sa da aro aje a biya daga baya Allahu akbar kuma wannan yana nuna mana sahabbai sun yi haƙuri da rayuwa da kunci sannan kuma mutane ne masu karamci kwarai da gaske shikenan yace wasta'artu thawbaini falabisuhuma na nemi aran sutura guda biyu na saka wan talaqtu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatalaqani an-nasu fawjan fawjan yuhanni'unani ko yuhanni'uni bitawbati na tashi ban tsaya ko ina bana tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai yaje yaji dahir yaji tabbas yace mutane suka biyo ni jama'a jama'a shine faujan faujan suka zo suka biyo ni suna ta min wato a a wato tahni'a suna ta min murna dangane da tuba na da Allah ya karba yaquluna litahni aka taubatullahi ta'ala alayka ya kabu muna maka murna muna maka fatan alheri lalle Allah ya karbi tubanka ya kabu yace hatta da khaltul masjid fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun hawlahu an-nas ban tsaya ko ina ba na shiga masallaci sai ga manzon Allah yana zaune a gefen sa akwai mutane da mun duk inda annabi yake zaune da mutane a gefen sa shi ba shi kadai yake zaune ko ina yake za ga ana akwai mutane a gefen sa manzon Allah ai ba wasa bane Allahu akbar waɗannan mutane sun ji daɗi yace na je na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول sai ga ɗalha ibn ubaidullahi ya taso yayyo kaina yana sauri shine mai harwilu hatta safaha ni wa hanna'ani ya ainihin wato mu yi musafa da ni kuma ya mun tani'a ya mun murna da fatan alkhairi kai wani na maka murna malam ka lura fa yadda waɗannan mutanen suke tsoron Allah suke jin tsoron yau ashe in ba a karɓi tuban mutum ba ya shiga uku mu yanzu sau nawa mutum yake zuwa ya yi abin da Allah zai ma yi fushi da shi ɗin sau nawa ko damuwa bai ba su nan gani suke duk mutumin da aka ce Allah ya yafe masa ai ya ji daɗi to ka duba fa duk sahabban nan gaba ɗaya Allah ya riga ya yafe musu radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yafe musu kuma ya musu tanadin gidan aljanna ya ce wallahi karku manta fa a zaman duk cikin sahabbai shi wannan ɗalha ibn ubaidullah shi ya tashi ya miƙe ya je ya musafa ya ce kai na maka murna kamar duka kowa bai tashi ba sai ɗalha ashe ka abu ya riƙe wannan abun ya ga a yanzu duka ma gaba ɗaya shi ɗaya zai taso ko fa sauran ba ku taso ba ashe ya riƙe abun yace wallahi ma kama ilayya rajulun min al-ansari ghayrahu yace wallahi ko daya cikin mutanen Madina ba wanda ya tashi yayyo kaina in ba shi ba wa kana ka'abu la yansaha li talha ka'abu bai taba manta wannan kyautayi da mutunci da talha ya masa ba kamar kai ne wani abun farin ciki da alheri ya same ka wani ya zama shine number 1 na zuwa ya maka murna ai ba za ka manta da shi ba falamma sallamtu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-sururi yayin da nayi wa manzon Allah sallama sai ya fada a lokacin fuskar sa tana haske saboda farin ciki abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka albishirinka da mafi alherin ranar da ya shuɗe maka ranar da tsohuwarka ta haife ka ba ka taɓa samun rana ta farin ciki ba tun ranar da tsohuwarka ta haife ka irin wannan rana قال قلت أمن عندك يا رسول الله كجفا annabi ne ya gaya masa ya ce albishirinka tun da aka haife ka a duniya baka taba samun abun farin ciki ba irin wannan rana albishirinka sai kabu ya ce ya rasa ya albishirin daga gare ka ne ko daga Allah ne Allahu akbar an min indillah qala la bal min indillah annabi ya ce a'a ba da gare ni bane Allah dai Allah da ya hana ai magana da kai Allah da yace ai muku hukunci shine ya dada aikowa yace an yafe wasu ka abu kaga nan yana so ya dada sanin nauyinsa da matsayinsa a Allah ya san da shi yayi magana akan sa kai wannan ai abun farin ciki ne ai ina fatan kana fahimta Allah da kansa ya magana ya ce su abu an yafe musu ya ji daɗin wannan abu wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra isnar wajhu manzo Allah idan yana farin ciki da abin da ya fara masa faranta masa istanara wajhu sai fuskar sa sai ta haske hatta ka annahu qit'atu qamarin fuskar annabi kai ka ce wani yanki ne na wata saboda haske wa kunna la na'rifu zalika wa kunna na'rifu zalika minhu muna gane haka daga gare shi falamma jalassu bayna yadayhi yayin da na zauna gaban manzon Allah qultu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa rasuli wa rasulahu ko ila Allahi wa rasuli zai zama yace ya rasulullahi ina so in sanar da kai ni ma wani albishir din nawa kuma ina so in nuna maka abin da zai daɗa tabbatar da tuba na kuma da karɓan wannan abin alheri da ya zo min daga Allah ina so in shaida maka duk dukiyar da na mallaka a duniya ga baki daya gonaki da yake da su da dabbobi da yake da su na zare jikina ga baki ɗaya na ba da shi sadaka ga Allah da manzan Allah kawai a kwashe komai da na mallaka kaga jiya ya ba da rigarsa da wandonsa ko yau kuma da gidansa da duki da dabbobinsa da gonakin da yake nomawa ya ce duk a mai da su bai tilmani ya ba Allah da annabi don ya nuna wa Allah yana cikin godiya akan wannan abun alherin da ya same shi to faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'da malik annabi da yaga abun nasu yayi yawa sai ce kai rike wani bangaren dukiyanka huwa khairul laka shif alheri gare ka ka dai bada wani abu wani abun kuma ka rike wannan yake nuna annabi yana da tausayi manzon Allah yana da jin kai ko da sadaka ce zaka ba saboda Allah in yaga kai kuri gaba daya to sai ya ce a'a dan rage wani abu in imani ka sha jazaba aka ziga ka ka je ka kwashe dan abin da ka mallaka gaba ɗaya sai ya ce a'a ba da kaza rike kaza saboda ka dan samun karfin jari qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar sai ce to shikenan manzo Allah tunda ka ce na rike wani bangare to ina shaida ma zan rike maka ko in ce zan rike wa kaina rabona da yake na khaybar an je yakin khaibar yana da kaso to kasan da aka bashi na yakin khaibar ya rike fa qultu ya rasulullah inna inna allaha inna ma anjani bi sidqi ya nace ya manzon Allah aini Allah ya kubutar da ni ne daga wannan bala'i da na shiga da yin gaskiya ta wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqaitu yana daga cikin tubata yana daga cikin tubana bazan sake yin ƙarya ba a ru'ayewata gaba daya kaji ya ce tun da gaskiya ce ta kubutar da ni to ina so in shaida maka na kuma yi alkawari na daina yin ƙarya gaba ɗaya a rayuwata ma ba ƙito fa wallahi ma a alamu ahadan min almuslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith ahsan mimma ablani yace wallahi ban taba sanin wani mutum cikin musulmi ablahu Allah da Allah ya jarabce shi akan faɗan gaskiya fi sidqil hadisi Allah ya jarrabe shi wani abu ya zo kamar ya yi ƙarya sai tuno kai ai ya yi alkawari kamar ya yi ƙarya aka yi ta kawo mai jarrabawa tun da ka ce ka yi kaza to za ka gamu da jarrabawa daga wurin Allah ya ce wallahi ban taɓa ganin mutumin da Allah ya jefa jarrabawa iri na ba ahsan mimma ablani sannan kuma ya ce ni ban ma'anar maganar ban taɓa sanin wani mutumin da Allah ya jarrabe shi akan ya faɗi gaskiya ya samu alheri irin sama da ya samu ba. Wa'ana yanzu bala'in da ya shiga, ai Allah ne ya jarrabe shi ya yi ƙoƙari ya faɗi gaskiya ko? Ya ce, To, ban taɓa ganin mutumin da ya faɗi gaskiya a maganarsa, Allah ya masa kyakkyawan sakamako a duniya irina ba. Ya ce, To, na daina ƙarya. kamar yanzu kai ne faka da kirji ka ce ƙarya dai an daina ta har zuwa kabari karatun babba ne sahabban nan ma manya ne suna da matsayi ba ƙaramin matsayi ba ku kula da darajarsu ya ce wa ma ta'ammattu mundu zakartu zalika li rasulullah sallallahu alaihi ila yawmi hadha kadiban yace tunda na ambaci haka wa manzon Allah wallahi ban taɓa yin ƙarya da gangan ba wai ina sanin na yi ƙarya a'a ban taɓa yi ba wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqaitu ni ina fatan Allah tabaraka ta'ala ya kare ni cikin abin da ya saura na shekaru na a rayuwa kada ijarrabe ni da zuwa ne ƙarya saboda yayi wa Allah alƙawari shi Allah malam idan kai masa alƙawari to fa kiyayewa yake sai an kula wani bawan Allah Allah ya jarrabe shi da wani laifi da yake aikatawa ya tuba ya ce ba zai ƙara yi ba ya yi wa Allah alƙawari ya daɗa zuwa ya daɗa afkawa ya koma ya aikata wannan abu ya daɗa zuwa ya tuba ya sake tuba tsakaninsa Allah ya ce ya Allah ba zan ƙara ba na rufe ƙofa ba zan ƙara ba ha sai sake yi karo na biyu to karo na uku ya zo sai ce bari dai ya yi alkawarin nan da zai rufe idan Allah idan ya sake aikata wannan laifin to Allah ya jarabe shi da ciwo kaza har ya mutu kada ya rawa shi da shi to kaga wannan kuskure kuskure kullum idan ka ce wani abu za ka yi to ka ce Allah ya taimake ka akan ka yi shi amma kar ka rikito wa kanka wani rikici ka jawo kanka wani bala'i ka ce wai in kai wannan abin Allah ya dora maka amma ka ce yau in ka sake zuwa kai lattin asuba Allah ya jarabe ka da hadarin mota a a a ba ka da hankali ko ka ce in ka sake ɓata wa mahaifiyar kare Allah ya jarabe ka da kariyar arziki kai irin wannan alkawari wai ai ana ganin ka ɗora wani abu mai nauyin da wai don ya hana ka aikata wannan abu to shedan kuma lokacin zai bi ka ya sa sai ka aikata wannan abu ka kiyaye fa ka kiyaye ka kiyaye ka kiyaye. Bawan Allah dai sai dai sake aikata wannan abu. Kwatsam kuma sai ga ibtila'i yanzu. Aka ɗebi shekaru ana ta fama. An tuba, an tuba abu ya To ai ya ce, Allah ya jarabe shi da shi har mutuwa. To ba mamaki wannan abun shi zai kai shi gaba. Wataƙila lokacin da ya faɗa abin mala'iku sun ce amin. don haka rayuwa a cike take da jarrabawa kullum idan kai wani abu na laifi ubangiji ka ce ya ma kuma ya taimake ka dena kullum malam ya ce wa anzalallahu ta'ala ala rusulihi Allah ya saukar wa manzon Allah waɗannan ayoyi ga sunan laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا Allah ya ce ya karbi tuban annabi kaga da abun ya zo albishir din sai aka hada ma da kowa da kowa da za a karbi tuban ka abu din aka karbi tuban manzon Allah laqad taballahu ala nabi wal muhajirin da al muhajirun wal ansar da lansarawa su ma mutanen Madina sai aka fara ambatan annabi da muhajirun da al'ansar su ne sabon to wannan ayat take nuna ai Allah ya yafe wa sahabbai gaba ɗaya me ya sababin saukanta wani laifi ne da wani sahabi ya yi Allah ya saukar shi kansa annabi an shigar da shi kaga ashe Ka'abu ya zama alheri isar Ka'abu ta zama alheri da wanda suka bi shi lokacin kunci wanda saura kiris zukatan wani bangare nasu ya karkata amma sun mata ba alaihim Allah ya yafe musu saura kiris cikin kunci yakin tabuka na gaya muku an je cikin talauci da rashi da zafin rana sannan manzon Allah ya yi rayuwa da sahabbai sun bi shi cikin talauci da rashin abinci da rashin kuɗin kashewa da rashin kaza da rashin sutura yanzu ka ji mutum cikin sahabbai ya ce gaba ɗaya rigarsa ɗaya a duniya ka abu sun bi shi cikin matsi daga baya ne Allah ya buɗa wa mutane duk da haka wasu sun kusa su kauce sai Allah ya karɓi tuban su ya dawo da su inna bihim ra'ufur rahim lalle mai tausasawa ne gare su da tausayi da mutanen nan guda uku da aka watsar da kashinsu aka daina kula su aka daina musu magana kullifu shine Ka'abu da Hilalu da Murara kaga Allah ya taimake su an ambace su a cikin Qur'ani ko saboda sun aikata wannan laifin Allah ya faɗi halin su yace hatta idza zaqat alaihimul ardu bima rahubat nayi bayani wa zaqat alaihim anfusuhum ƙasa ta musu kunci da abin da ke cikinta da abin da ke ɗauke da ita take ɗauke da shi mutum ya jima gaba ɗaya shi a sama yake ne ko a ƙasa ya jima kamar shi ba fa a garin nan ma yake garai ya yi ƙunci wa zannu Allah malja amin Allah illa ilai suka tabbatar babu wata mafaka daga Allah sai dai a koma gare shi dama in an shiga rintsi mai hankali ai ya gane sai dai koma ga Allah sun mata ba alayhim da ya tubu Allah ya karɓi tubansu don su dawo inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah mai karɓan tuba ne mai tuba mai tausayi da jinkai ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku zamanto tare da masu gaskiya kaga da ya kawo ayoyin sai kuma ya rufe da kira ga masu imani ku zama cikin masu gaskiya Ka'abu ya ce wallahi babu babu wata ni'ima da Allah ya mun ni dai a rayuwata bayan shiryar da ni da aka yi hadani lil Islam shiryar da ni da aka yi zuwa ga musulunci a azama fi nafsi wanda take da girma a raina irin gaskata manzon Allah da nayi kuma ban ƙaryata shi ba ballantana in halaka kama halaka allazina kadabu kaman waɗanda suka ƙaryata annabi suka halaka yace fa inna Allah ta'ala qala lil ladina kadhabu hina anzala al wahyi Allah ya faɗa dangane da wanda suka karyata annabi a lokacin da ya saukar da wahayi sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abin da ya ga wannan adam shi ya ga wanda suka karyata annabi Allah yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhu za su yi muku rantsuwa da Allah idan kun juyo don ku kauda kai ku rabu da su kar ku wai sa ido akan su ga rantsuwa sun muku rantsuwan ne don ku ɗaiga musu ƙafa ku kyale su fa'aridu anhum innahum rijis ku rabu da su ku kau da kai don sun zama ƙazanta wa ma wa hum jahannam kuma muku musu jahannam ne za mu bi makanu yaksibu saboda an yi musu sakayya da abin da suka san suna aikata yahlifuna lakum litardaw anhum suna muku rantsuwa ne fa don ku yarda da su fa in tardaw anhum in kuka yarda da su rantsuwa ce ta ƙarya fa inna Allah la yarda anil qaumin fasiqin ko din kun yarda da su amma Allah baya yarda da mutane waɗanda suke fasikai duk a cikin suratu tauba ne to wannan shine karshen kissar hadisin Ka'ab sai Imam Ibn al-Qayyim yace eh la mufaqana Allah wa iyyaka lima yurdihi min al-amal anna fi hadisi Ka'ab hada fawaid ka sani Allah ya datar da mu da kai zuwa aikata abinda Allah ya yarda da shi na aiki lalle a cikin hadisin kaf akwai fa'idodi kamar haka ga sunan fa'idodi shi kuma ibn qayyim ya ta zuba babu radd ghaibati muslim kama fa'ala mu'az bin radiyallahu anhu idan wani yayi da wani a cikin kissar hadisin idan wani yayi da wani a gabanka in wani ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani baya nan ko abokanai ne kawai sai wani ya ga dan uwan baya da sai kama yi da shi to kai ka hana ka juyar da gibar wato ghibatul rajul ba ghaiba ba afwan ghiba raddu ghibatul rajul ghibatul muslim kamar yadda da annabi ya magana a ina ka abu wani ya ce habasahu burdahu wan nazaru fi itfaihi sai mu'azu ya ce bi isa ma qult tar da abin da ka faɗa ba daidai bane to wannan yana cikin kamalar mutum da sani ya kamata idan ana ɓata wani a gabanka kuma wani baya nan to ka yi ƙoƙari ka kare wani ko ka hana magana ko kuma idan ba za ka iya ba ka tashi daga wurin kurin a ga ka naɗe rigar kamar wani abu na biyu mulazamatu sidiki wa in shakka fa wa in shakka fa aqibatuhu ila khair ka lazimci gaskiya ko da ku da wahala da kunci dan ku ƙarshen alheri ne duk wanda ya rike gaskiya insha Allah kai masa albishir da karshen sa abu na uku istihbabu raka'atayn fil masjid inda al-qudum min as-safar qabla kulli shay mustahabbi ne idan mutum ya dawo daga wata tafiya ya biya ta masallaci mustahabbi ne ya raka'a biyu kafin yayi komai kamar yadda annabi yake yi kuma wannan yana nuna mana ashe ba khususiyar annabi bane duk wanda ya tafiya ya dawo akwai masallaci a unguwarsa inda alwalarsa ya tsaya ya raka abi ya gode wa Allah in shi shugaba ne ya saurari bukatun mutane in kuma ba kowan kowa bane ya addu'a sai koma gida abu na hudu annahu yustahabbu lil qadimi min safarin idza kana maqsudan an yajlisa liman yaqsiduhu fi mawdi'in barizin kal masjid wa nahwi ibnu qayyim yake cewa yana musahabi ne ga wanda ya dawo lil qadimi wanda idamin safarin daga tafiya idan kana maksudan in mutum ne da ake nufinsa da bukata babban mutum kenan shine maksud wato ana neman sa ana neman sa da biyan bukatu to shikenan ya zauna ya saurari liman yaksiduhu waɗanda suke nufatar sa fi mawdu'in barizin a wuri fitacce kal masjid kamar masallaci da makamancin sa shine bayanin da nayi kamar shugaban ƙasa kamar gwamna kamar ciyaman kamar duk wani shugaba na mutane tunda ana jiransa to lallai ya je ya zauna ya saurare su abu na biyar jaryanu ahkamin nasi ala zahir gudanar da hukunce-hukuncen mutane akan zahiri wallahu ya tawallar sara'ir Allah shi ne yake jibintan sirrin mutane yanzu anan annabi da suka kawo masa bukatunsu na cewa me yasa ba su je yaƙi ba ai kaga ya gudanar da al'amuransa akan zahiri yace ku je na bar muku abinda kuka yi na zahiri na karba amma wallahu ya tawalla sara'ir abinda yake sirrance kuma a goye Allah yana sani dan mutum yazo wani abu ya faru yazo ya ta maka rantsuwa ya ta maka bayani yace ma kaza yace ma kaza kace ne? a zahiri dai ga abin da ka faɗa babu komai tashi ka je ka yi fure amma abu na boye wallahu ya tawalla sara'ir Allah kuma shine yake daukar jibintan lamarin abu na sirri in kai wani abu a boye ka je kai da Allah to wannan haka ake so abu na shida wa minha hijranu ahli albid'i wal ma'asi adh-dhahira yan bid'a da masu yin sako na fili a kaurace musu wannan yana nuna a kaurace mai aikata bid'a saboda bid'ar da yake yana kishiyantar annabi wanda yake aikata sako abokinka ne yana aikata sako ka kaurace masa wakocinka ne yana aikata sako ka kaurace masa kuna tare amma yana shaye-shaye kaurace masa kuna tare amma yana zinace zinace yana bin mata kuma kullum abokinka ne ta yi friend ɗinka me aka yi shirme kenan yana sata kuma kuna tare yana wulakanta iyayensa kuma an ce babban abokinka ne baya son addini kuma kai kuna tare kullum a'a lallai a ƙaurace wa mutumin da yake mai aikata barna in dai na zahiri ne an gane ko wa tarki salami alaihi tahdiran lahum wa zajaran kai da ma kin yi musu sallama don kaskantar da su da kuma tsoratar da su masu wannan abin ya halatta in kaga dan bid'a ka kai mai sallama ya halatta idan kaga mabarnaci mai saban Allah mai yi wa Allah izgili mazinaci mashayi kai banza da shi ka ikula shi me yasa dan ka nuna kana kyamar abin da yake aikata amma in hakan in kai zai sa ya ji haushi ya gyara idan kuma zai ƙara gudunka ne ya ce damar ustazan nan haka kuke yi bakwa son mutane ya ƙi ma ya saurari abin da za ka faɗa to kuma hakan sai ka haƙuri kakka taimaka mai ya halaka abu na bakwai istibabu buka'ihi ala nafsihi idza badarat minhu ma'asiya an so mutum ya yi wa kansa kuka ya zuba kuka kamar yadda ka abu ya ta yi da abokanansa suka yi ta kuka idan mutum ya yi mubadara wato ya zo ya aikata wani aiki na saƙo kuma abin ya bayyana wa haƙƙa lahu an yabki wato ya cancanta ya kuka abu na takwas jawazu ihraqi waraqatin fiha zikrullahi ta'ala li maslaha ya halatta a yaga takaddar da take akwai sunan Allah a cikin ta in maslaha ta kama wani ya rubuto ma takarda duk da ya rubuta sunan Allah a ciki kaga abin da ke cikin takaddar bai yi maka ba ka kekketa ta ko da da sunan Allah a ciki amma ka kone ta ka keta ta ka kone ihraq konewa wani zai ce to ya za a kone qur'ani ya halatta a kone sunan Allah dan da a bashe wulakanta ba kuma an kone shi hukuncin sa ya tafi ba a cewa ai tokar ta sunan Allah ne bari ai kaza a'a in an kone ya kone kamar yadda akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani ana aikata na kuskure na rashin girma sunan Allah yanzu kamar masu mashin lefan babur lefan ko irin babura ɗin nan da ake suke da kwando a cikin ƙarƙashin seat ɗinsu sai mutum ya ɗauki ƙur'ani izu sittin sai ya sa shi a ƙarƙashin seat ɗin mashin ɗinsa ko ya ɗauki littafi da sunan Allah ya sa a ƙarƙashin babur ɗinsa har ma a yi goyo ya zauna ya ta tusa a kai ya ta hawa ba daidai ba ne ko katan-katan na ƙwar'ani an yadda ba ƙwar'anin ka taka ba amma katan ɗin ƙwar'ani ne sai ka zo kana tattakawa a shago kana takawa kana da kokaya ba daidai ba ne duk inda ƙwar'ani yake to shi ƙwar'ani ka'ida malamai suke cewa ba a ɗora mai komai ba a taka shi ya alu wala yi wala alaihi da haka waɗanda suke sa ƙura'ani a lefan ɗinsu ko su saka wani littafi na hadisi ko na ilimi a cikin baburansu kuma su zauna a kai da sit ɗin nan to wannan rashin ladabi ne a sa shi a leda a ɗaure shi a baya ko a riƙe a hannu ko a sa shi a yar kariya amma sauran tarkacen kaya wannan ba laifi me yasa aka faɗa aka saboda girman sunan Allah wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub haka qur'ani yace to wani lokacin idan kaga takarda ta qur'ani ko ta hadisi da ka batta ta ta shiga bola sa mata wuta kone ta kun fahimci wannan da Allah a yada wannan ga masu babura masu hawa su kula da kyau da waɗanda suke da shaguna musamman masu da littattafai mutum zai ɗauko littafi sai taka qur'ani ko kuma waɗanda suke a shagonsa suna da ƙura'ani sai mutum sa ƙura'ani sai kuma ya taka wannan ba daidai ba ne sai dai ka rufe shi da wani abu sai dai ya zama yana sama malamai ba suka ce daidai wani littafi ma da ba ƙura'ani ba ka ɗora shi sama da ƙura'ani ya zama lalle ƙura'ani ne a sama amma sai ga mutum ya ajiye ƙura'ani ya sa ƙafarsa tana yana shurar ƙura'ani ko mutum ya ajiye ƙura'ani a gadansa gado akan gado yana birgima a kai watakila ya yi bacci ma ya danne shi da ƙafarsa wannan duk yana cikin rashin ladabi da rashin girmama littafin Allah kuna tare da ni yawwa wa minha anna kinayati talaqi ka qawlihi alhiqi bi ahliki la yaqa'u illa bin niyya kinaya ta saki duk abinda ba saki bane kai tsaye to baya afkuwa a matsayin saki kamar mutum ya ce tafi gidanku mutum ya ce wa matarsa tafi gidanku wannan ba saki bane la ya kawo illa bin niyyati sai dai in kayi niyyar kana nufin saki ne kuma sai kayi bayani kamar da yace ke ba matata bace auren mu ya kare ni da ke tafi gidan ubanki ba ni ba ke har abada Allah ya kiyaye in sake zaman aure da ke duk waɗannan ba saki bane sai an tambayi mijin yayi bayani yana nufin eh yana nufin yayi saki kuma ya rubuta takarda ya tabbatar ana iya wa mata barazana ana iya faɗin wani abu wadda ba kinaya ce kinaya ba saki ba ne sai an tabbatar da niyya da haka alƙalai su kula da wannan masu hukunci saboda kashe aure da malamai masu fatawa da ɗaliban ilimi kinaya tuttala la taqa illa bin niyya duk kinaya na saki baya afkuwa a matsayin saki in kin tafi a maimakon aurenki kina ya tuni in kika fita kofar gidan nan fa ba aure tsakaninmu duk ba suki ba in kika yadda yara suka sake makara a makaranta a maimakon aurenki duk ba suki ba ne kinayat ne a maimako menene duk wanda ya buɗe bakinsa ya ce ya saki matarsa to wannan ta sauku ba wani tawili shi kuma ainihin yanzu shekara kaza ke ma mata ta bace shi ma ba suke bane kinayat ne la taqaw illa binniya amma yana iya zama saki kuma idan mai shi yace shi ya fa yana nufin saki ne wata ta bugu tana kuka wallahi tallahi bayan shekara biyar da suka wuce ita fa mai gidanta fa ya ce in ta yadda ta fita kofar gida a maimakon aurenta kuma gaskiya abin nan yana damunta gaskiya fa ta fita kun ba ta gaya mai bayan shekara biyar da 'ya'ya da kaza ita ta kasa bacci na ce ki je ke baccin ki ki so ya dan kaza ba ba saki ba wani kuma namijin ne amin mijin ne fa shi zai je ta bargana shi kuma zai zo ta bi yana ta neman yanzu auren nan ya sa kuma nan ya ce in kika kuskure na zo na tarabba ki je islamiyya ba a maimakon auren ki in kika kuskura gas ɗina ya sake karewa a gidan nan kafin wata a maimakon auren ki haka fa mutane suke muhadara auren su mala akan abin da bai kai ya kawo ba dan duk ba ganewa kuke ba saboda yawancin kuma ku da aure in ka ga tabargazan da masu aure suke wallahi malam mutum da ya sha iska ransa ya ɓaci kawai sai ce a maimakon aurenki a maimakon aurenki in kika sake fita a gidan nan ba da izini na ba a maimakon aurenki wallahi in dai mace ce ta wannan zamanin wallahi sai ta fita za su fitan sai ta zo wata ran kuna zaune baba ummi ina gajiya ya gida ya kasu alhamdulillah ni ba wallahi ranar da kace maimakon aure na ni ba da ba fita sai ce kuma yanzu ke yadda kika fita to ta jefa cikin bala'i to kaga daman ya faɗa ne dan barazana wata fatawa da aka min kwanan nan mala abdullahi ya karanta mana injiniya a fatawoyin mu da muke ran talata wai wani kai wani mutum ya ce matarsa zai fita na rantse da Allah in kika kuskura kika fita kika taka kafar kofar gidan nan wallahi a maimakon aurenki kaji wannan yana fita ta fito da gudu ya taho ya ɗauke ta da ƙarfi ya da ita yana karfaki fita karfi fita ya ɗauke ta ya da ita kaga yana son matarsa kuma ya ji yayin hukuncin da zai dame shi in matar wannan zamanin ne in dai matan wannan zamanin ne wallahi yana gaya maka ba a kafa musu doka wai a ce wai in kin yi abu a maimakon auren ki wallahi sai ta yi dan haka ku nemo wani hukuncin da za ku musu yawa ka nemo wani hukunci wallahi sai ta fita ba unguwa bane sai ta fita ba barna bane a gida sai ta maka ba jayayya bane da kai sai ta yi da kai ka daina muhadarar aurenka ka je ka mataka da yaya rabe rabe ta tara maka yayan ka sallame ta wa za ta zo ta rike maka yayanka kuskuren da kuke yi kenan ai duk matar da ka riga ka aure ka ta tara maka ƴaƴa ɗaya biyu uku hudu to ta gama da kai ku yi hakuri saboda wannan yaran ƴan matan ƴan bakin titin nan masu yawo da jaka raƙaƙai raƙaƙai wallahi ba sa iya rike ƴaƴan mutane ita ma kanta riko take bukata a rike ta ba cikakken hankali bane da ita budurwa nawa ce ba ta da hankali duk da dai ba ta da hankalin amma tana tafiya da hankalin masu hankali kuma annabi ne ba za ba dai ba za ba ma ra'aitu na qisatu aqlin wa dinin alhaba li dhilbin wato min ihda kunna haka annabi ya faɗa ka zo mata ka shekara da shekaru kuna tare da ita wani abu kawai ya shiga tsakani ga ci a maimakon aurenka sai ta tattara ta tafi waye za ka auro in ka je auro yarinyar uwarta da za ta rako ta uwarta da za ta sallama da ita ba ita ce za ta je ta ce to dudu saura kuma ki je kina bauta akan ƴaƴan wata katuwa an mata wa'azi an mata huduba kar ta je ta bauta kuma ba mamaki katuwan nan ta mutu tana kabari ku je ku tambayi matan mazajen da matansu suka mutu suka bar musu yaya su gaya muku tasku da bala'in da suke tarar da shi a gida wallahi duk mutumin da matarsa ta mutu ta bar masa yaya ya auro wata mata ka je ya gaya maka halin da yake ciki reno biyu za ka yi ka rene ta ita wanda ka auro ka rene yayar wani lokacin sai ka ta raba su fada yayanka suna doke-doke da matarka saboda ba ta da hankali su ma ba su da hankali sannan kuma su suna jin ya za su zo suna bauta akan ƴaƴan da ba nasu ba duk mace in ta shigo gidanka fa so take ita ma ta shuka nata ƴaƴan ta kare in ba haka ba za ka ga nuna bambanci fiye da yadda kake tsammani ana tare ma da uwa da uwa yaya kake gani ballantana babu ku daina yin wannan kuskuren kawai in ka shiga lalura ka shiga lalura kuran dan riko yaya ina kuma shaida muku ba wacce take iya rike wani da fiye da uwa ku rike wannan wallahi da wahala ka samu wata mace ta rike maka ƴaƴanka sama da uwar da ta haife su to sai dai in rashin kirkinta ya kai ƙarshe to wannan kuma sai ka haƙura da ita ka rungumi masifar da za ta zo maka amma wai wai mutum wai matarsa ta mutu ya je ya ƙara aure Allah ya sauke kawai Allah ya sauke saboda wata irin tarbiyya ne aka yi wa matan a wannan zamanin abun ba a cewa komai ka yi bala'in ka yi bala'in wallahi abin da ka yi bala'in ka dawo shi za ka tarar da shi to haka ta taso daga gidan ubanta ba ta tsoron ubanta ba ta tsoron uwarta kai sai ta ji tsoron ka kai miji kuskure kai ai da ka je ka auro ta ba ta fa ganin girman iyayenta ta fi karfin uwarta ba kuma ka auro ta kuma ta fi karfin ubanta ba kuma ka auro ta yarinya ce fa ir zamani fa duk abin da ubanta zai mace ce baby to yaya baby kina sa wai uba yana cewa sai baby baby yaya kaza kaza kaza sai an lallabe su waɗannan ƴaƴan zamani wallahi lallaban su ake ba a iya musu faɗa sai ka je ka ɗebo ta ka auro ta kai kamar ta faɗa sai ta ce kaga babana ma baya zagi na ubana ma baya mun faɗa kai wani katon banza ka zo kana mun faɗa haka wallahi za ta ga ina ruwanta kai ne kake ganin wai kai aure ka kashe kuɗi ita ba ruwanta gani take har yanzu ai yaranta ne ka sake ta za ta tafi ka kula da wannan karatun duk da cewa baka yi aure ba na ga gaban ka ya faɗi Allah ya kiyaye kuna tare da ni ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب kuma mace za ta yi wa mijinta ta yi masa hidima ba tare da mata ilzami ko wajibci ba in ji ibn al-qayyim kamar yadda ya faru a kissar wannan mata da mijinta annabi yace ta tafi ta bashi tace tana so za ta yi masa hidima annabi yace eh ta yi masa hidima amma ba sai ya lazimce ta ba abu ne mai kyau mace ta yi wa mijinta hidima ta kyautata masa kamar yadda shi ma mijin yana da kyau ya kyautata mata yanzu ka bar namiji akwai abu na dolin dole a kan shi akwai kuma abin da ba dole ba me na dole wurin zama me na dole ci da sha da sutura amma akwai abubuwa na kyautatawa ya kai ta umra ya kai ta hajji ya gina mata gida ya sake mata fentin daki ya ga wani abin sha'awa a waje ya siyo mata ya kawo mata wani abin kwalliya ya kawo mata ya sai mata motar hawa hadhihi umur kullu alaysa biwajiba ba al'amura ne na wajibi a zaman gida ba kyautatawa ne da haka in mace ta kyautata maka kai to kai ma sai kai mata in ko bata yi ba tunda ta ce ba dole bane to shikenan ni ma zan tsaya akan akan abu na dole ba tuwa ka ce in baki ba zan baki tuwo ba ruwa bane zan baki ruwan sha ba gurin zama fa zan baki amma karki kuskure kuma ki tambaye ni wasu abubuwa akwai mahaukatan mata mahaukata na ce mahaukata don ba su da hankali waɗanda ake hayan su a gidajen rediyo ana kai suna kashewa mata aure karki yadda ke mijin ki girki karki yadda ya zo ya saki wani dafa abinci karki yadda ke kaza ke mai wace karki yadda kaza kaza kaza kaza har wata mata ma haihuwa ta mijinta yanka mata rago ya kai mata yanda ya je ya dawo haka ya zo ya tarar da wannan ragon wallahi bata gyara shi ba ya zo magana ta ce ni bai warka ce ya ce to ba laifi ya mun fata na ce je ka ɗauke shi je ka kai wa makota su soya shi makotanka na kusa da kai in aka gama soya ka fito waje ka ce almajiri ka ce sadaka fi sabi da lafi addu'a ɗana da aka haifa ko kashi karka kai mata ba annabi ya ce in an yahuwa ka yanka wa yaron ba izbahu anhu to ka yanka masa kuma ka sadakar da shi a waje ba shikenan ba wani matansa suna masa almubazzaranci suna masa ba daidai ba in ya kawo kayan alatu da jin daɗi a ta wulakantawa mai ya ta gani ana zuba duk wanke wanke sai almajiri ya ware mai a gefe haka ake in an zo cin taliya taliya kawai sai ga mai a kwance miyar shinkafa sai ga an ware mai ya ce tab gaskiya ne ya ce na tuno na tuno ni yanzu ni asali na ɗan ƙauye ne uwata tana ƙauye ƙauyen gari kaza baran faɗi sunan ƙauye bai ce wallahi malam uwata da ƙafa take jan ruwa guga rijiya ta ƙauye haka take jan ruwa tana jan ruwa ya ce uwata ita take fita ta je bayan gida ta ciro karkashi da kuɓewa uwata sai dawa ta nuna a kawo ta bushe a ƙofar ɗakinta ta sussuke uwa ta gero sai ta shanya gero ta yi sussuka hannunta ya kumbura uwa ta ruwan randa take sha amma mata na ruwan fiya wata da ruwan roba suke sha ba wutar lantarki a ƙauyenmu amma mata na hajjan da reto nake tayarwa uwata wani lokacin kwari take zuwa ta je ta ɗebo ruwa wai na dawo wata rana na ce ina abinci na sai mata ta ce wallahi yau almajiri bai zo ba bai ɗebo ruwa a rizabuwa ba ka gane almajiri bai zo ba wai fa akwai ruwan a tanki ina irin tankin ƙasa ɗin nan da ake sa guga ana ja tunda almajiri bai zo ba da haka ita ba za ta je ta ɗebi wannan ruwan ta yi mai abinci ba saboda yar iska ce ita wani ai iskanci ne ai yace dab yace bai zo ba tace bai zo ba kenan ba abinci ba yace yanzu baki ɗebo ruwan ki wata ce ita za ta je ta ɗebo ruwa a wani abana ba za ta je ba ka ji shagwaba ko to irin masu wannan shirye-shiryen nan na banza marasa albarka su suke koya matan na wannan ya ce wata rana malam na je na dawo ya rubuta ya aji ya ce da na je na dawo na ce ina abinci na gida ba a abinci ba yara suka zo suka kewaye ni babu ba a abinci ba a abinci ba ka san me yasa wai wallahi an je mai injin markaden ya tashi injin markade da ake kaiwa markade a makota ya tashi ko bel din ne ya tsinke ko ya lalace da haka da aka dawo da tattasai da tumatir din ita ba za ta iya yankawa da hannunta ba kuma ba za ta iya jijjiga da turmi ba ta zuba tattasan ma da tumatir din a cikin wutan ta dake shi da wuta ma yayi ba za ta ba dan haka yanda aka kai albasan nan da tattasai da tumatir din haka yazo ya tarar da shi me ya faru wallahi mai markade ne babu yace shine zaki bar mu da yunwa bai abinci ba tace a to ya za ta yi yace ubanki ko uwarki kai bata koya miki yankan tattasai da tumatir ba ta yi shiru ya ce da kika tashi a gidanku ba ki ga ana a turmi ana jaddaga tattasai da tumatir ba ta yi shiru ya ce to ba damuwa ya ce na tunoni kuma uwata da ta haife ni da ya kamata ta ci kuɗina ba ta cin kuɗina wata mata da na auro a birni gadi take ce wato ina mai da martani ne ga ku mata da ake zuga ku mu ma muna da abin da za mu ce a muku wallahi ku tsaya ku yi ladabi da biyayya ku zaman auren ku in ba ku bi ba akwai abin da namu faɗa mu ma ba na dole bane sai mu ci a daina muku yace to ba laifi yaje kasuwa ya siyo masara yace mai inji ka iya nika ba surfe yace ya iya yace barje mun wannan buhu guda aka barza masa masara aka nika ta ko nika ko surfe ba yi ba ya je kasuwa ya sayo kuka kuka ya sayo ya ce tunda su ba sa daka bari ya sayo dakakkiyar kuka ya kawo ya tura kasuwar ƙauye aka sayo mai daddawa ya samu gishirinsa mai kyau ya kawo ya ce ga almajiri zai rinka ɗebo ruwa ga buhun masara gari ga kuka ga daddawa ga tattasai da tumatir sai ku rinka haɗawa yace hajiya shi za a tuka da safe shi za a yi da rana shi kuma za a yi da daddare yace duk ranar da buhun masarar nan ya sauƙaƙar a sanar da ni duk ranar da kuka ku ta ƙare an magana inda da ta ƙare an magana yace bismillah yace amma duk ranar da almajiri bai dobe miki ruwa ba karki yace hakan haka na hora mu mala a gidan nan da ni da kaina da yaya in na zo sai in ce a kawo wannan tuwo miyar kuka in haɗu da ni da yara mu sharɓi kukan nan ya ce wallahi ba na jin daɗin ta amma haka nake riban saboda saboda horo da nake ka san malam a gidan nan malam zo aka yi ana kuka dan Allah baban ummi da aka zuba sati biyu ya ce da saura wata ai bai kai ƙarshe ba tukunna duk wani abokinsa sai da aka kira shi ana cewa don Allah ka gaya masa aka kira wani malami aka yi fatawa ya ce ya tambayi malami ya ce ka tambaye su akwai yunwa a gidan a tambaye su da yunwa a gidan suka ce ba yunwa ya ce to ya za a yi mun wata fatawa ban basu da yunwa ba daman shari'a cewa ta yi me in ciyar da su ya ce kuma na ciyar da su tuwo da safe tuwo da rana tuwo da daddare منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم kuka aka dafu aka dafu yace kuma duk inda za a je duk kotun da za a je kuma duk uban da za a je a gaya a je a gaya masa in akwai wanda ya isa tuhume ni cewa na bar iyali na da yunwa bismillah a tuhume ni aka zo ana bada hakuri to sai zo shimfa da sharuɗa yace haka kawai in je in bar uwata tana wahala ku zo auro ku ina ta biya mun kuɗi miliyan ɗaya haya dubu ɗari bakwai haya tsohuwata tana wahala ina muku wannan wai dalle ni hankali wai in dawo ki ce wai almajiri bai yi markaɗe ba ba ki sa kafa ki ki tattaka tattasan ya yi lauci ki mana miya to kun ga irin waɗannan abubuwa zamani suna zuwa da akwai abin da turawa da masu faɗa da addini suke zuga wasu a cikinmu mu suna zuwa suna program za a sai musu awa guda a gidan rediyo su shewa su yi ihu mata ne suna ƙaryata abin da malaman addini suka faɗa da tarbiyya da ake koya mutane suna kashe mata aure ki je ki tambaya in baki wa mijinki abinci ba ko baki masa kaza ba shi ma akwai abin da ba zai miki bayi yanzu ina na Fatima ba yar annabi bace wallahi gidan manzon Allah ta zo hannunta ya yi kanta saboda aiki a gidan Aliyu. Ba dole ta yi ba, shi ne kuma hannunta ya yi kanta? Ba dole ba ne ta yi? Hannunta ya kumbura ya yi kanta, Aliyu da kansa ya ce mata, ki je gidan annabi idan ya zo an samu bayi, ki ce ya taimaka miki da yar aiki, ta ɗan rage miki wahala. Ai, ita yar gidan annabi ne, in ta gana ma ya ce baran yi ba. nika fana na Fatima take nika akwai wata mace da ta isa ta kwatanta kanta da na Fatima nika fa nika ta nika gero ta nika alkama nika fa babu injin nika fa kuma ta tuka ta je ba ta samu annabi ba ta da komawa ta ce ga kukanta ya ce jeki ta ɗauka za a zo mata da 'yar aiki da zai taimaka mata ya ta zo ta ce da mijinta ya ce na mijinki gashi ya ce ta ku zo in za ku kwanta bacci subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 khairul lakum min khadimin shi ya fi muku alheri in kawo muku mai muku hidima a gida Fatima je ki ci gaba da bin miji ci gaba da aiki wadannan hadisan fa duk akwai su Asma'u ‘yar uwan na Aisha, matan Zubair bin al'awwa. Haka dai waɗannan ai su ne sahabban, su ne ‘yan aljanna, su ne matan auren ai. Mijinta Zubair bin al'awwa, mijinta faɗan aljanna ne. Allah ya masa albishir da gidan aljanna kafin ya mutu, sa'adun sa'idun wa ibn aufin wa talhatun wa tsahamir firin wa zubair mumaddau. Ka san me take yi? Ita take zuwa take share kashin dokin mijinta. mijinta ya zo ya daure doki da yake tafiya daji da jihadi da raƙumansa da komai ita take suya ta sunkuya ta share ta ɗebe takin ta tara ba wannan kaɗai ba harawar da dabbobin mai gidanta suke ci ita take tafiya daji ta je ta dauko kuma annabi ya taba haduwa da ita a hanya ta yiwo dakon harawa da za ta kawo dokin mijinta annabi ya ce zo a rage miki hanya kunya ta hana ta ita fa take wannan wai sai wasu mata wai su zo wai suna shirya gidan rediyo wai suna koya mutane mata rashin kunya har ki yadda yau azabtar da ke wahala akan yaya wahala akan wani ke ce abinci da safe ke ne da rana ya je ya kawo miki suna so su kawo mana rayuwar turai da larabawa mu nan wahalar da muke sha kawo mana wannan ke din ma haka kike ki duba yadda kike fake ma ke ba larabiya ce ko ke ba turiya ce ga ki ga kinan fa zaman hakuri fa ake da juna kuna tare da ni to Allah ya ba ku mata masu biyayya Allah ya ba su ba ku mata masu da'a mata ku rike auren ku ku daina roƙa da ku je ku yi ta hidima mazajen ku su taimake ku su agaza muku duk ba a hana ba amma magana ku shantake mace kurin ta miƙe kafa a gida ba ta komai wala kunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'rufi wa lirrijali alaihinna daraja Allah ce kamar yadda kuke da haƙƙi akan mazajen ku mazajen kuma suna da haƙƙi akan ku kuma maza su ne suke sama da mata wanda yake sama da ke ai zai baki umarni ki in ke yan arziki ce Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu dace bari mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh